جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da uku ga watan march watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul bakara a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 129 inda Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana addu'o'i da annabi Ibrahima da ɗansa annabi Ismaila suke yi a lokacin da suke daga harsashi na ginin ɗakin Ka'aba ga abubuwan da suka roki Allah subhanahu wa ta'ala suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka karba daga gare mu lallai kai mai ji ne kuma kai mai ilimi ne suna addu'a suna cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Allah muna roƙonka ka sanya mu zama masu miƙa wuya gare ka a cikin al'ummar mu ma a cikin zuriyar mu ka fitar da al'umma masu sallama maka masu miƙa wuya zuwa gare ka wa arina manasikana Allah ka nuna mana ka koya mana yadda za mu yi aikin hajjin mu da sauran ibadun mu wa tub alaina Allah ka karba tuban mu ka yafe mana innaka antat tawwabur rahim Allah kai mai tuba ne Allah kai mai jin kai ne kai mai karban tuba ne kai mai jin kai ne rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah zuriyar mu da za su zo bayan mu ka tada wani manzo daga cikin su ya tulu alaihim ayatika ka dinga karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim ya karantar da su alqur'ani ya karantar da su sunna ya karantar da su fahimta da bayani na shari'ar musulunci ya kuma tsarkake su innaka antal azizul hakim to kafin mu je ga aya ta gaba a ƙarƙashin wannan aya ta 129 akwai bayani da ya kamata mu cire shine addu'a da suka yi suka ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim shine wato duk inda ka ji a alƙur'ani an ce alkitaba wal hikma ko al'ayatu wal hikma to abin da ake nufi shine qur'ani da sunna abin nufi shine bai yiwuwa mutum ya fahimci qur'ani tsantsar fahimta dole sai ya koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanai guda biyu kamar yadda yake faɗi a suratul nahli wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani mun saukar maka da sunna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin kai ma mutane bayanin abinda aka saukar zuwa gare su me aka saukar zuwa ga mutane alqur'ani Allah kuma ya ce da shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga ubangijinka nan na alkur'ani ka isa to a wannan ayat ta suratul nahl kuma sai Allah ya ce ka yi musu bayanin abinda aka saukar din kenan abubuwa guda biyu ake so mu dauka daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na farko shine abinda aka saukar din na biyu kuma shine bayanin abinda aka saukar din muna fahimta ku kenan bai yiwuwa ka dauki ɗaya ka bar ɗaya dole kana bukatan abinda aka saukar din me aka saukar shine qur'ani sannan kana buƙatar bayanin abin da aka saukar din menene bayanin abin da aka saukar din shine sunna hadisi kenan shine zai yi maka bayanin abin da aka saukar na alkur'ani din to duk lokacin da kace zaka ɗauki alkur'ani zalla yi aiki da shi ba tare da ka buƙaci bayanin wanda ya zo daga qur'anin ba to zaka bata zaka bata duk sanda kace kai iya abin da kake bukata shine abin da aka saukar din ba kuma ka buƙatar bayanin abin da aka saukar din daga wajen wanda aka aiko shi to ba za ka fahimci me aka saukar din ba ba ba za ka taɓa fahimta ba saboda haka Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya karantar da mu Qur'ani ya kuma yi mana bayanin menene ma'anan alkur'ani wannan shine aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi to saboda haka wato miyagun mutane da suka bayyana a yanzu da sunan cewa su 'yan ƙur'ani yuna ne 'yan ƙur'ani zalla su ƙur'ani zalla ne ba mis suna ganin cewa idan za ka yi addini to kawai ka yi addini da zallan ƙur'ani wanda nasabta su zuwa ga ƙur'ani a kira su ƙur'ani yuna wannan ma zalunci ne zaluntar ƙur'ani ne saboda in dai za ka bi ƙur'anin sau da ƙafa to ƙur'anin zai mai da kai sunna da kansa in dai za ka bi ƙur'ani sau da ƙafa to dole alƙur'anin da kanshi zai mai da kai zuwa ga sunna don duk inda ka ji an ce wa Allah sai an ce mi wa rasul ku bi Allah ku bi manzo ku bi Allah ku bi manzo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul duk inda ka ji an ce ku bi Allah sai an ce ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bin Allah bin manzon Allah shine ka bi abin da Allah ya saukar bisa karantarwa da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi to amma yaushe mutum zai ce zai karanta ayoyin Qur'ani amma a ajiye bayanin da annabi ya zo da shi baya buƙatar wannan shi daga jakarsa daga kundinsa zai fito daga bayani da bayani shi zai yi bayanin ƙur'anin a fahimta amma kar a ɗauki bayanin da annabi ya zo da shi yaushe hankali zai kama wannan yaushe hankali zai kama wannan saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ka fahimci ƙur'ani ba dole sai ka haɗa da sunna dole sai ka haɗa da sunna domin in dai har ka ce zallan ƙur'ani za ka yi aiki da shi to duka rukunan musulunci gaba ɗaya ka rusa su don sallah Allah ce wa yaƙi musalata ko a tsaye da sallah ina kabbaran harama take a cikin ƙur'ani a wace aya aka ce in za a yi sallah a ƙur'ani a wace aya aka ce za ka yi sallah dole ka karanta fatiha ina ikama take a ƙur'ani ina kiran sallah sigar kiran sallah ina yake a cikin ƙur'ani babu shi a cikin alƙur'ani ruku'u Allah ya ce ya yi wallazina amanu ka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujada to yaya ake yin ruku'u ina aka ce maka ruku'u ma'anansa shine ka sunkuya ka miƙe bayanka sannan ka sa kafan ka sa wato hannuwanka ka kama gwiwoyinka ina ya zuwa cikin Qur'ani ina aka koya maka sujada a cikin Qur'ani sannan zaka yi aiki da Qur'ani zalla ne Qur'ani zalla zaka yi aiki da shi to sallanka zai zama daga ruku'u ta zalce zaka yi zuwa sujada kar ka dago don cewa ya Allah ya ayyuha allazina amanu ka'u wasjudu ku yi ruku'u ku sujada ba ce warfa'u ba in dai ka dago to ka saba ma qur'ani in dai har ka dago to ka saba ma alqur'ani saboda haka in dai har daga sai qur'ani zalla zaka bi to kana yin ruku'u sai ka wuce sujada sannan zikirin cikin ruku'u ina yake a qur'ani zikirin cikin sujada ina yake a qur'ani ina ina tahiyya take a cikin alqur'ani duk wani ina suke a cikin ƙur'ani sannan zakka an ce ka bada zakka ina bayanin nisabin zakkan kuɗi ina bayanin nisabin zakkan hatsi ina bayanin nisabin zakkan zinari da azurfa ina bayanin nisabin zakkan dabbobi duka ina suke a cikin ƙur'ani duk babu su a cikin ƙur'ani aikin hajji an koya maka aikin hajji dunkulallun bayanai ne suke a cikin alkur'ani ina kwanan arfa yake a cikin ina hawan arfa yake a cikin qur'ani ina kwanan muzdalifa yake kaf qur'ani ba lafazin muzdalifa ma babu shi babu shi duk ina suke a cikin qur'ani duk wayannan babu su a cikin alkur'ani azumi cewa kai an wajabta mana yin azumi kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka gabace mu ina bayanin yaya ake azumi yaushe ake daukan azumi yaushe ake ajiyewa duwainin bayanansu suna ina cikin ƙwar'ani to mun ji Allah ya ce wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl to bayanin da aka yi a cikin ƙwar'ani cewa ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na fitowar alfijir a nan wajen wani sahabi sai da ya bata sai da ya ɗauko bakin zare da farin zare ya kwatanta su ya sanya shi a gabansa ya dinga cin abinci sai da rana ta fito ta haska ya gane wannan fari ne wannan baki sai ya dakata sai da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba haka Allah yake nufi ba abin da ake nufi shine fitowar alfijir in alfijir ya fito ya dakata da cin abinci thumma atimmu siyama ila layli sai ya ce mai zuwa faduwar rana wannan bayanan duka ina su a cikin Qur'ani to kenan yanzu ka faɗa min yaya za a yi ka yi addini zalla da ƙur'ani zalla babu buƙatar bayanin ƙur'anin daga wanda aka turo shi da ƙur'ani yanzu idan ka ɗauki ko babi na rabon gado kawai ka ɗauki lafazin ya staftu na kakulin lahu yuftikun fil kalala kalala lafazin kalala ne ma'anarsa shine mutumin da ya mutu bayi da tushe bayi da rassa ma'ana tushe shine iyaye rassansa kuma su ne yaya ya mutu ba iyaye ba yaya ba kowa kalala kenan ka ɗauki rabon gado a ayoyin suratun nisa'i in ka ce da zallan ƙur'ani za ka yi aiki to za ka ga ayoyin kamar suna cin karo da junansu saboda a can za ka ji an ce a ba mu wani ɗaya bisa uku a wancan ayan kuma sai ka ji an ce rabansa ɗaya bisa shida to yanzu ta yaya za ka yi ka fahimci wannan bayanin dole sai ka koma zuwa sunna dole sai ka koma zuwa ga wanda aka aiko da alkur'ani to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa a hadisi yake cewa kar in riski ɗaya daga cikin ku yana zaune akan kujerarsa a zo a ce masa wannan abin haramun ne annabi ya haramta ya ce tsakaninmu da ko littafin Allah abinda qur'ani ya halatta shine halal abinda qur'ani ya haramta shine haram manzo Allah ya ce ku saurara ku ji duk abin da annabi ya haramta daidai yake da abin da Allah ya haramta saboda haka da ƙur'ani da sunna wajen ƙarfin hujja duka ƙarfinsu ɗaya in na ce maka me yasa kai kaza daidai yake ka ce Allah ya ce ko ka ce annabi ya ce wajen ƙarfin hujja ƙarfinsu ɗaya bambancinsu wajen falalan karatu ne inda zan ɗauki littafin hadisi da ya fi girman tafsirin nan sau uku in zauna in karanta shi kaf ba za a balla din komai ba sai na yi aiki da shi amma qur'ani kana karantawa kowane harafi daya ana baka hasana wal hasanatu bi ashri amsalha kowane harafi daya ana rubuta maka ninki sau goma tun kafin ma kai aiki da shi to wannan shine bambanci amma wajen karfin hujja da ayan qur'ani da ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karfin su dai wajen kafa hujja to amma shi yanzu dan qur'ani yuna wanda muka fi sani da dan kalakatu yan tatsini su yanzu shi yanzu abin da yake nufi shine ina karanta ayan qur'ani to bayanin annabi ba daidai bane in ajiye a gefe ƙarya ne na annabi nashi shine daidai shi yanzu shi shi zai mun bayanin qur'ani bayanin da annabi bai yi ba yanzu kawai don Allah a ce maka ka kalli girman qur'anin nan a ce maka kawai Allah ya turo annabi da qur'anin nan ne kawai ya mika mana ƙur'anin ya juya tafi abinsa ba bayanin ƙur'anin don Allah ya hankalinka zai kama wani abu kawai a turo annabi da ƙur'ani kawai a ce miko musu ƙur'anin kawai ka juya ga tafi abinka wanda larabcin ƙur'anin ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi fasihi ne a larabcin rikakken balarabe ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta a hadisansa in yi wani larabci sai ta sabai sun tambayi sun ce kai ya manzo Allah fasara mana a ciki akwai wanda sa'annin kakanninsa ne akwai wanda sa'annin iyayensa ne a shekaru amma larabcin ya fito daga bakinsa wasu kalmomin sai sun nemi ya fassara musu ballantana larabcin ƙur'ani wanda ya zo daga wajen rabbul alami sahabbai su zo su ce ma annabi wannan ayan ba mu fahimce ta ba me ma'ananta kai kuma kawai sai ka zo a kalli na goma sha biyar sai ka ce kai yanzu ka fahimce ta wannan tambayan da sahabbai suka yi ma annabi annabi ba su amsa karya ne a ajiye shi a gefe yanzu wannan ya yi daidai wannan bai daidai ba bai daidai ba Allah ka samu wani lafiya saboda haka wannan shine bayani ƙur'ani ana fahimtansa ne in an haɗa shi da sunna wannan shine bayani Allah ka shirya da mu wayannan mutane kaga sun bayyana kuma suna ta tafiya da hankulan mutane da yawa musamman in mutum bai karatun addini shi yasa za mu ta bayani akan su har zuwa ƙarshen azumi bi iznillahi ta'ala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya tsare mu daga sharrin su za mu tashi kan aya ta 130 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah madaukakin sarki sai ci gaba da mana bayani akan falalan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah sai ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Allah ta'ala ya ce wane ne zai kyamaci hanyar Annabi Ibrahim in ba wanda ya wawantar da kansa ba. Wane ne zai ki bin hanyar Annabi Ibrahim in ba mutumin da ya jahiltar da kansa ba ya wawantar da kansa ma'ana kamar ka ce ba wanda zai kyamaci hanyar annabi ibrahim in ba wanda ya wawantar da kansa ba Allah ya ce wala qadistafainahu fid duniya hakika mun zaɓi annabi ibrahim a nan duniya mun fifita shi akan sauran mutane wa innahu fil akhirati Allah ya ce ranar alkiyama kuma annabi ibrahim lamina salihina yana cikin salihan bayi iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ya ce da shi sallama ka mika wuya ka zama musulmi qala aslamtu li rabbil alamin sai ce na musulunta na mika wuya ga ubangijin talikai wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya yi wasiya ma 'ya'yansa hakanan kuma annabi yaqub shi ma ya yi wasiya ma 'ya'yansa ya ce inna allaha astafa lakum ad-dina lallai allah ya wato ainihin zabar muku addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna musulmai kar ku mutu face kuna musulmai wayannan ayoyi na farko Allah ya nuna mana cewa babu wanda zai kyamaci hanyar annabi Ibrahima sai mutumin da yake jahili ne ai illa man safiha nafsahu ai illa man jahila amra nafsihi wa lam yufakkir fiha sai wanda ya jahilci al'amarin kansa bai tsaya yayi tunani ba wanda zuciyarsa ba ta tunani mai kyau shine mutumin da zai kyamaci hanyar annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam wasu daga cikin malamai suka ce illa man safiha nafsahu ai illa man ahlaka nafsahu sai wanda ya halakar da kansa wanda ya zabar ma kansa hanyar halaka shine kadai wanda zai kyamaci hanyar annabi ibrahim amma duk wanda yake son tsira yake son ya tsira a gaba ga Allah duniya da lahira to babu shakka ba zai kyamaci hanyar annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ba domin Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa cewa ya bi hanyar annabi ibrahim allah ta'ala ya ce thumma auhayna ilaika thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin allah ta'ala ya ce thumma auhayna ilaika allah ya ce sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka kai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an tabi' millata ibrahim hanifa Allah ya ce ka bi hanyar annabi ibrahim wadda hanya ce miƙaƙƙiyar hanya hanya ce wato da ta tsaya car akan tauhidi ba shirka wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim da dai bai zama cikin mushrikai ba sannan mu ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya umarce mu bayan ya umarci annabinmu mu ma Allah sai mana umarni cewa mu bi hanyar annabi Ibrahima Allah ya ce kul sadaqallah قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ta'ala ya ce kul sadaqallah Allah ya ce ka ce da su Allah ya yi gaskiya duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi hanyar annabi ibrahima hanyar da take miƙaƙƙiya ce tsayayyar hanya akan tauhidi wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai taɓa zama cikin mushrikai ba Allah ma kuma ya nuna mana cewa in kana son addini mafi kyau addini mafi tsafta shine hanyar annabi Ibrahim Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama ومن wajhahu أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فاتبعوه من- wattaba millata ibrahim واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah ya ce wa man ahsanu dinan wayukan wa yafi kyan addini ma'ana ba wanda yake da addini mai kyau wanda ya- addininsa yafi kyau yafi tsafta mimman aslama wajhahu lillah sama da wanda ya miƙa wuyansa ma Allah wa huwa muhsin yana mai kyautata addininsa wattaba'a millata ibrahim hanifa sannan ya sannan ya bi hanyar annabi ibrahim wacce take hanya ce tsayayya akan tauhidi amma wattakhadha allah ibrahim khalila allah ya riki annabi ibrahim a matsayin badadai saboda haka kaga wayannan ayoyin sun nuna mana hanyar da allah yake so mu yi ma har ita ce hanyar annabi ibrahim shi yasa Allah ya faɗa mana cewa ma addinin musulunci ma millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl hanyar babanku annabi Ibrahim shine ma ya sanya muku sunan musulmai tun tun tun tun saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce babu wanda zai kyamaci hanyar annabi Ibrahima alaihi salatu wassalamu sai wanda ya halakar da kansa sai wanda ya jahilci al'amarin kansa wanda bai tsaya ya yi tunani akan kansa ba illa man safiha nafsa Allah sai ci gaba da cewa wala qad istafainahu fid dunya Allah ya ce hakika tabbas mun zaɓi annabi Ibrahima a nan duniya mun zaɓe shi a nan duniya wa inna fil akhirati Allah madaukakin sarki yace kuma a lahira lamina salihin ina cikin salihan bayi wala qad istafainahu fid dunya lafazin malamai suka ce wato a wala qad istafainahu haƙiƙa mun zaɓe shi ai ikhtarnahu lirrisalati faj'alnahu safiyan min al-adnas mun zaɓe shi domin ya isar da sakon mu sai muka sanya shi ya zama tsaftatacce daga dukkanin wani datti na shirka da bid'a babu annabi Ibrahim a ciki wa innahu fil akhirati ranar lahira kuma lamina salihin annabi ibrahim yana cikin salihan bayi ma'ana yana cikin rabautattu a duniya yana cikin rabautattu a lahira a gaba ga Allah ranar tashin alkiyama wasu malamai suka ce wa innahu fil akhirati ai wa innahu fi amalil akhirati lamina salihin dangane da ayyukan lahira to annabi ibrahim yana cin nagaltattu ma'ana yana daga cikin waɗanda suke kyautata aikinsu a nan duniya don su girbe shi a lahira wa innahu fil akhirati lamina salihin shi yasa wani daga cikin malamai wato yake addu'a muawiyatu ibnu qurra yana cewa allahumma inna salihina anta aslahtahum aslahtahum allahumma inna salihina anta aslahtahum ya allah salihan bayi kai ne ka gyara su kai ne wato ka maida su suka zama salihai wa razaqtahum an amilu bi ta'atika faradita anhum allah kai ka azurta su ka ba su daman su yi aiki don su samu da'anka har ka yadda da su Allahumma kama aslahtahum fa aslihna Allah kamar yadda ka gyara su Allah mu ma ka gyara mu wa kama razaqtahum an amilu bi ta'atika faradita anhum farzuqna an na'mala bi ta'atika warda anna Allah kamar yadda ka ba su damar yin aikin da'a gare ka har ka yadda da su Allah mu ma ka ba mu damar yin aikin da'a gare ka kuma ka yadda da mu daka Allah madaukakin sarki yace ya zabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa yake fadi a suratul nahl yace inna Ibrahim kana ummatan إن qanitan إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لعنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah madaukakin sarki yace inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa Allah yace lallai tabbas annabi Ibrahim ya kasance ummatan wasu malamai suka ce jagora wasu suka ce an ce mutum ummatan kai kadai gayya kenan qanitan lillah mai tsayuwa da dogewa wajen yi ma Allah biyayya hanifan mai tsayuwa akan tauhidi ba shirka walam yakun minal mushrikin bai taba zama cikin masu shirka ba shakiran li al'umi duk abin da Allah ya masa na ni'ima annabi Ibrahim na godiya gare shi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya ce Allah ya zabe shi Allah ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wa atainahu fid dunya hasana mun bashi kyakkyawan rayuwa kyakkyawan wato zaman duniya a nan duniya mun bashi kyakkyawa wa innahu fil akhirati lamina salihin ranan alkiyama kuma yana cikin salihan bayi Allah ka sanya mu cikin salihan bayi da haka Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim daga lokacin da ubangijinsa ya ce da shi ka musulunta qala aslamtu li rabbil alamin ya ce na sallama na miƙa wuya ga ubangijin talikai domin addini a wajen Allah kuma dukkanin annabawa gaba ɗaya addinin su musulunci dukkaninsu lafazin al-islam ana nufin al-khudu'u wal inqiyadi lil mustaslim lil mustaslam shine wato kankan da kai da miƙa wuya da wanda aka sallama masa shine ka miƙa wuya ma Allah ka sallama ma Allah ka yi duk abin da Allah ya ce ka yi ka bar duk abin da Allah ya ce ka bari shine al-istislamu lillahi bit tauhid sallamawa da miƙa wuya ma Allah tare da kadaita Allah da bauta walin qiyadu lahu bi ta'a da kuma dogewa da tsayuwa wajen yi ma Allah biyayya wal khulus wal bara'atu min ash-shirk da kuma wato yin baran-baran da shirka duk wata hanyar shirka babu kai babu ita Allah ka tsare mu daga shirka shi yasa inna dina inda Allah al-islam addini kadai a wajen Allah shi ne musulunci qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim yace na musulunta na sallama na mika wuya ga ubangijin talikai wa wasabi ha ibrahim banihi annabi ibrahim alaihi salam yayi irin wannan wasiyar da Allah ya masa cewa ka musulunta ka mika wuya ma Allah shi ma sai yayi wasiyar ma 'ya'yansa kaga kenan ana so mutum ya dinga ɗaura 'ya'yansa akan nagarta in shi ma yana kan hanya ta nagarta duk abin da yayi na aikin alkhairi ya dinga ɗaura 'ya'yansa akai shi yasa da yayi abin da Allah ya ce yayi ya musulunta to shi ma sai ya tada zuriyarsa da 'ya'yansa ya musu wasiya to a cikin 'ya'yansa da ya musu wasiya akwai annabi ishaq annabi ishaq kuma shine ya haifi annabi yaqub to shine sai Allah ya ce wa yaqubu shi ma annabi isaac sai ma 'ya'yansa wasiya a cikin 'ya'yansa har da annabi yaqub to shi ma annabi yaqub shi ma kuma sai ma 'ya'yansa wasiya wanda annabi yaqub shine isra'il kenan kamar yadda muka wuce a shekarun bara ya bani isra'ila bani isra'il mun yi bayani cewa isra'il shine annabi yaqub to daga nan shine asalin tushen banu isra'ila to shi ma annabi yaqub din sai ma 'ya'yansa wasiya yace ya baniya ya ku ‘ya'yana ku saurara ku ji inna allaha astafa lakum ad-dina lallai tabbas Allah ya zabar muku da addinin musulunci fala tamutunna kar ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmai kar ku mutu face kuna musulmai ku rayu a musulmai sannan kuma ku mutu amin ku mutu a musulmai to sai Allah ya ci gaba da cewa an kuntum shuhada أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah sai ci gaba da tambayar Yahudawa da Nasara ya ci gaba da magana a kansu ya ce an kuntum shuhada shin ko kuna halacce ne kuna nan a wajen id hadara yaqubal mautu a lokacin da alamomin mutuwa suka iso zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam id qala li banihi lokacin da ya tara 'ya'yansa ya ce da su mata abuduna min ba'di in na mutu ma za ku bauta mawa me za ku bauta mawa in na mutu ƙalu sai suka ce na'budu ilahaka za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika kuma ubangijin iyayenka ibrahima annabi ibrahim wa isma'ila da annabi Isha- isma'ila wa ishaqa da annabi ishaqa ilahan wahidan abun bauta guda ɗaya shine allah shi kaɗai wa nahnu lahu muslimun sannan kuma mu wato ainihin gare shi masu sallamawa ne da miƙa wuya a nan wannan lafazi na am kuntum shuhada wasu malamai suka ce am tana nan a matsayinta na istifhami tambaya ce ake yi shin ko kuna nan lokacin da abin nan ya faru ku yanzu waɗanda ake magana da ku kuna nan lokacin da abin nan ya faru wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da shi shine bal bal kuntum shuhada Allah yana magana da su Yahudawa da Nasara waɗanda ƙur'ani yake sauka lokacin suna raye amma sai Allah yake bayanin abin da ya faru da iyayensu kamar yadda muka wuce a baya da Allah ya ce wa idna jainakum min ali fir'auna tuna lokacin da ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna daga fir'auna da mutanensa su wa'annan da ƙur'ani yake sauka a gare a gabansu su ne aka tsallakar da su teku ba su bane su aka tsallakar da su teku kakanninsu saboda me inda an dirkake kakannin nasu an halakar da su da su rayuwa bata iso kansu ba haka ne ko da ba a kai lokacin da su za su zo ba kamar yadda Allah yake cewa inna lamma bagal ma'u hamalnakum fil jariya lokacin da Allah yake bayani akan kissan mutanen annabi nuhu sai ce lokacin da ruwa ya wuce iyaka mun ɗauke ku akan jirgin ruwa cikin waɗanda aka ɗauke su akan jirgin ruwa wane ne yake rayu lokacin da wannan ayan ta sauka babu amma me ake nufi shine aikin da ni'ima da alfarman da muka ma iyayenku da kakanninku tun a wancan lokacin Allah ya sa muna fahimta to shine sai Allah ya ce bal kuntum shuhada ai ku yahudawa da nasara ana magana ne da waɗanda khidabin da waɗanda suke raye a lokacin da ƙur'ani yake sauka amma maganar ana yi ne da iyayensu lokacin da ƙur'an lokacin da wannan abin ya faru Allah ya sa muna fahimta ana magana ne da iyayensu amma sai ake magana da su waɗannan kamar da su ake magana to shine sai Allah ya ce bal kuntum shuhada ai ku kuna halarta lokacin ma'ana ai iyayenku suna wajen iyayenku da kakanninku ai suna nan idh hadara yaqub al-maut a lokacin da alamomin mutuwa suka bayyana ma annabi yaqub domin hadara yaqub al-maut ai hadara yaqub alamatul maut alamomin mutuwa suka bayyana masa ba wai mutuwar ta zo ba domin in mutuwa ta zo ka ai ba sauran magana don yin mutuwa ta zo fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yalji'un ba da man yin wasiya in mutuwa ta zo kana kan hanya zaka tafi kasuwa mutuwa ta zo ba da man komawa gida ba da man buga waya kace ayi kaza babu dama kana zaune kana kwance a gadon asibiti kana zaune kana cin abinci mutuwa ta zo maka ga mutuwan ta riga ta zo to magana kuma ai ta kare babu damar yin wasiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai dacewa ga duk mutumin da ya imani da Allah da ranar alkiyama yayi kwana uku ba tare da wasiyarsa tana rubuce a karkashin filansa ba duk inda zai je wasiyarsa tana a wani yana bi na bashi ina bin wani bashi kaza akwai kazan wani a wajena akwai kazan wani a wajena kudin wani kaza na wajena akwai kudi na kaza a wajen wani ina so wani ya mun sallah ina so wani da wani da wani su sani a kabari ina so kaza da kaza kaza da kaza mutum yayi wasiya saboda daga sanda Allah ya karbi ransa akwai wasiyoyin da kafin a kai shi zuwa makwancinsa ana iya sauke su ana iya ajiye su mai yiwuwa wani yana bin sa bashi bashin da bai taka kara ya karya ba in an karanta wasiyar watakila kafin a gama kintsa shi a yi mishi sallah a je a kai shi wani zai iya biyan bashi kaga an saba mishi sauki ai to saboda haka amma kaga wani sai ya mutu ga tarin basu suka a kan shi amma ba wasiya a zuwa yi ta rigima sai an yi ta shari'a da gaske ne ana bin shi bashi ko ba a bin shi bashi amma kaga akwai rubutu nashi a ajiye already ai an sawwake ma mutane kuma shi ma an sawwake masa jimawa a cikin azaba a kabari Allah ka tsare mu daka annabi yaqub ya tara ƴaƴansa ya musu wasiya yace da su ma ta'buduna min ba'di in na mutu ba za ku bauta muwa kenan ana faɗa ma wannan ma wa'annan da suke raye ku yahudawa da kiristoci da kuke raye yanzu kar ku manta fa wannan abun fa da iyayenku akai in har da gaske ne ku mutanen Allah ne da gaske ne to ku bi wasiyar da shi kakanku annabi yaqub ya yi ma iyayenku kuma yanzu da kuka zo a matsayinku na jikokinsa to ku bi wannan wasiyar ku bi wannan wasiyar shine suka ce na abudu ilahaka zan bauta mu abin bautanka ashe kakanku ga mu wanda ya bauta mu wa ilaha abaika zamu bauta ma wato abin bautan iyayenka ibrahima wa ishaqa wa yaquba ibrahima wa isma'ila wa ishaqa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq su ne ai kakannin naku to ku bi abin da suka bauta mu ma suka bauta mu ma gumaka ma alloli uku sun bauta ma wani wanda ba Allah ba sun bauta ma uzairu a'a ilahan wahida abin bauta ne guda daya dan wa ilahukum ilahun wahid abin bautan ku Allah ya ce abin bauta ne guda daya wa nahnu lahu muslimun Allah Allah ya ce suka ce kuma mun musulunta mun mika wuya ma Allah sai Allah ya ce tilka ummatu qad khalat wannan wata al'umma ce wasu mutane ne da sun riga sun wuce abin da ya faru da su ya riga ya faru da su lahama kasabat abinda suka aikata na alkhairi ko sharri na gare su duk abinda suka aikata sun yi ne makansu wala kun ma kasabtum ku din ma duk abinda kuka aikata kun yi ne makanku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku abinda suka kasance suna aikatawa ba abinda su suka aikata to ku ba za a tambaye ku akai ba domin wala taziru wa ziratun huzra ukhra wani rai baya daukan laifin wani wani baya aikata laifi Allah ya tuhumi wani akai don me wane ya aikata laifi kaza sai in ya zama akwai gudumawa da sakacin wanin wajen aikata laifin wancan kamar misali a mutum ne da 'ya'yansa ya yi sakaci ya yi wasa har ya zama na cewa sun lalace bai kula da tarbiyyarsu ba to kaga wannan in an tambaye su dan me ku kai kaza shi ma kuma za a tambaye shi dan me kai wasa da tarbiyyarsu Allah ya samu na fahimta saboda haka amma Allah ya ce tilka ummatun qad khalat wancan al'ummar da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da ƴaƴansa gaba daya sun riga sun wuce lahama kasabat duk abin da suka aikata na alkhairi ko na sharri na gare su wala kun ma kasabtu kuma abinda kuka aikata na alkhairi ko sharri yana gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tsaye da ku a tambaye ku game da abinda suka aikata ba kenan su ma ba za a tambaye su game da abinda ku kuka aikata ba duk wanda ya aikata mai kyau yayi ne kansa man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aikata mai kyau yayi ne kansa wanda ya muna nama yayi ne kansa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha idan kun kyautata kun kyautata ne ma kanku in ma kun munana kun munana ne ma kanku duk abin da kai mai kyau kayi ma kanka duk abin da kai mara kyau kayi ma kanka Allah ka samu wani lafiya to sai mu kwana nan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan ayata 136 abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya kai za mu tashi kan ayata 135 ko وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin